وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم منا بيركو زوجتنا بير زوجة جماعة الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da yau sha tara ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala masu roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma la ba'dal maut wanda mun shiga kashi na uku a cikin littafin shi ne al-fasl wanda ke magana akan sifatun na azana Allah wa ajarana minan na sifan wuta wanda darasi shine darasi na ashir talatin da uku ko Allah tabaraka wa ta'ala masu roƙo ya kare mu daga shiga wuta dan tsarkin sunayensa jiya mun fara bayani akan ita wuta kuma hadisin da ma na so mu manta shi shine musamman duk abin ya kamata a ce a rike amma hadisin can da Anas ya ruwaito mana radiyallahu anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari ko Abu Hurairah ne Abu Hurairah ne ko wanda yake bada labarin cewa da za a kasance wato masallacin sa mutum dubu ɗari ko sama da haka a ce su taru sannan a samu ɗan wuta guda ɗaya a cikin masallacin nan ya yi lumfashi da duk wanda ke cikin masallacin nan ya kone wannan yake nuna mana shiga wuta ba sanan musiba ba ce tunda wanda ya shiga wutan fa ake magana ya fito ya yi ajiyar ya lumfashi to tururin lumfashin shi zai kone mutum sama da dubu ɗari za su kone masallacin gaba ɗaya da wanda ke cikin masallacin to yaya iya rungumi mutum wannan lumfashin shi ne kawai aka ce zai kone waɗannan to da kawai kamata mu manta da hadisin nan ba ya kamata kullum mu rika tunani muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kare mu daga shiga wuta to wannan shine sannan yau za a yi magana cewa annaru laha nafatani ba naf bane nan nafa duka wasali za a yi masu laha nafa sani wato wuta tana da lokuta biyu na lumfashi kala tana da lokutan yin lumfashi shine nafa shi yasa muka yi mai wadannan nafatani tana da lokacin yin lumfashi guda biyu in ka daura fa wajen ma'anar canza za ce in ka ce annaru la anafani to tana da rai biyu kenan kaga ma'anar ta canza saboda haka nan a lura da kyau a samu wurin wasali fa'un fataha shinun fataha nafa sani tana da nafatani lokutan lumfashi guda biyu wuta takan yi lumfashi a shekara so biyu saboda masifar zafinta idan ba a bari ta lumfashin nan ba to ita ma tana cutuwa saboda bala'inta wuta akwai inda wata wutan ta kan cutu da wata wutan ma mun yi magana ta wailun ita na kai magana to har neman tsari wani bangaren na wuta yake da wani bangaren to ya Allah wannan bangaren yana cutar da mu saboda masifar zafi to da ka sauka mana kaga ita da kanta sashen ta kan cutu da tashi saboda masifa Allah ka kare to yaya aka dauko wani jinsin da ba na ta ba ka sa cikin ta ita da ita da kanta ma ita da ya zan ce ita da inda jami'i ne sai mu ce su ya su ko to ya za mu ce ita guda da ita da kanta harkallahu ita da kanta ma tana cutuwa saboda masifarta to balle wani ita da kanta tana cutuwa da kanta balle in an dauko wani fati daga waje an sa mata ina fata an gane shine kan karatun wuta takan yi lumfashi sau biyu saboda masifan zafinta ta ita da kanta takan cutu da kanta in ba bari ta dan sarara ba to yaya na sa mata wani wannan bai yi ba saboda haka aka ce wannan ai nafasun sai takan yi wannan lumfashi a lokacin matsala lokacin lokacin zafi kenan wa nafasun fi shita'i takan yi kuma wani lumfashi a lokacin sanyi shine a shita lokacin sanyi kamar yanzu nan in ka ji sanyin nan yayi bala'in tsanani ko har jaura ta wuce wannan jauran ta wuce to wuta ce ta lumfashi to ka auna da sanyin nan in ya wuce tun da can za ku ji lokacin da inda yanzu ne kamar yanzu da ake da bututu ai idan jaura za ta wuce za ta dadda mutane kada kowa ya kuskure kwanta waje kada wasu je kusa da rafi kada wasu je kusa da kaza domin ko itace ta wuce kai shi mai ya bushe kenan kuma sanyi ne idan ko ta tadda kai kwanta waje ha ba mallan sai dai wani ai sallarewa mutum zai yi haka take da haka da ake ba mu labarin dan haka ba a kwanta waje ba a in ta wuce ta abinda ta tarar ta wuce ta kai shi ya gama yawo to kuma sanyi ne to saboda haka shi yasa mala ake yi a lokacin sanyi ta wuce a lokacin zafi shi ma ta yi lumfashi shi wannan zafi ne zai wuce na bala'i Allah ka tsare shi ne nan Abu Hurairah ke ba mu labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da minta Allah tabbata gare shi ya ce istakatin nawa ila rabbiha wato wuta ta kai ƙara wurin Allah tabaraka wataala fa qalat tace rabbi tace ya ubangiji tabaraka wataala akala ba'dhi ba'dan sashi na na cin sashi saboda bala'in zabi an haɗu daku nu daku nu daku dai bala'i har sashi na cin sashi saboda tsananin zabi saboda haka sashe na na cin sashe saboda zafi fa adina laha binafaqaini sai aka ba ta izini ta yi lumfashi biyu a lokuta daban-daban nafasun fi shidani wani lokaci aka ce ta yi lumfashi cikin sanyi in tsananin sanyi yayi to nafasun ne daga jahannama wa nafasun fi saifi aka ba da daman ta yi lumfashi lokacin tsananin zafi lokacin tsanani kaji zafi ya yi wani irin kaman kai zai fashe saboda masifan nan wuta ta yi lumfashi fa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamhari dan haka mafi tsananin zafin da kuke jin nan lokacin da sai sai lumfashi ne tsananin sanyin da kuke ji shi ma shine zamhari lokacin da ta lumfa take Allah ka kare wannan shi yasa ake sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala ba a zuwa ai masa magana in yayi zafin nan daga gaji zafin nan aka zo daga Allah in an yi sanyin nan shi ka sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala ba a ji shigi cikin aikin Allah da yawa nan wurin banda masifin da ke damun mu da za a kama mu da shishigin da muke ma Allah wallahi da mun kare su tunda Allah zai fito da abin shi ke tsarin sa ba mu san hikimar da take ciki ba ba mu san me yasa aka yi ba mu koma muna jayayya da shi anan muka karanta cewa wani ya mutu an tambaye shi cewa menene mafi tsananin abin da ka gani yace sa ai ya ga masifa amma dai daga baya Allah ya masa akwa yace babban masifar da ya gani wanda ya shiga abin da ba ruwan shi ya shiga aikin Allah shine yana cewa an yi zafi ko an yi sanyi yana wannan magana rika cewa da zai ce ka yau zafin nan da dai yau zafin nan dai ya ta koke koke in ana zafi ko ya ta koke koke in ana sanyi kada aka ba mafita in ka ji sanyi zari ga sanyi wanda ka juru alhamdulillah in ka ji zafi shi ma ne ni kayan wanda dama ma ga mu ma da wadata Allah ya wadata mu ma fiye da wadanta kaji ba yanzu ba kana da kaya kala kala radda ka leka ka ji rana gau ya za ka yi suka nemo mara nauyi kaza radda ka leka ka ji hoho shi kuma ya za ka yi suka nemo masu kuɗi masu kuɗi kauri har da masu kuɗi idan ka ga ana sanyi ana iska ka sa fara da kaya rana ka san kana su da ka tafi kafin su kai da za ka kai sun yi budu budu to sai ka nemo masu duhu duhu an ba mu duka waɗannan to shi ya ce babban wanda ya fi tada mai hankali shine wata rana aka dade ba a yi ruwa ba malam sai ya daga kai ya kalli kawai yanayin abin nan ya ce yanzu dai ba abin da mutane ke bukata irin a yi masu ruwa shine Allah ya tsare shi ya ce me yasa ka ce yanzu ba abin da bayina ke bukata sai dai a yi masu ruwa sai ka fi ni sanin bayina a kaina ka gane cewa ruwa ya fi bukata a yi masu da ka ga ban yi ruwan nan ba ka san me yasa ba masu ruwa ba har ya kai ka gane sun fi bukatar ruwa ka ji ba to za ka ma wani irin wannan ya ka gani mutum ne ba zai fito kafofin wasu labarai ce ba abin da jama'a suke bukata ya ga mai yace yanzu ba abinda mutane suke bukata banda ai masu kaza ba abinda mutane suke bukata banda kada ai masu kaza yace ba abinda suke bukata da ma cewa yayi daga ciki da da dan sauki amma ba abinda suke da bukata banda ai masu kaza wai ga ba wanda ya san wannan sai Allah malam zani da rutuba ko to dole mu rufe wallahi hadda yawa barakallahu fik da ka gani wallahi da za a kama mu da abin da bakin muke faɗi ko da ba sauran mu yanzu da dun mun kai saboda irin shishigin da muke ma Allah da abin da ba namu ba mu zo mu rika ya fatan wasu daga cikin sifofinsa muna yabawa a jikinmu wallahi da ana bi mana da ba sauran mu da dun mun kai saboda akwai abin da shi kadai ya tantance da sai ko shi kadai ya tantance da abin masa a sallama masa sai mu ji sallama to kaga ko wanda za a yi haka da mun kare sai dai kishi ne mana akwa abin da muka sani da wanda ba mu sani ba kai wanda ma ba mu sanin ba ya fi yawa kuma ciki muke da maldamal shi kuma sai kale wa ya'fu an kathir yana afuwa kan abu da yawa da muke yi in ba za haka nan ba da mun kare da mun zama khabaru kana da sai dai a rika cewa kana min qablina umma irin kaza da abin da suka yi sun mutu an halaka su to muna gode ma Allah da wannan afuwa da yake mana mai yawa saboda haka wuta ta kan yi wannan وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce abridu bizuhri fa inna shiddatal harb min fayhi jahannam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku rika sanya ya salla azhur idan aka zo lokacin tsananin zafin rana to ana so a rika sanya ya lokacin azhar kada a rika yin da wurwuri a rika jinkirta mu mutane ranan nan ta kauce sai zafin ta ya ragu sannan sai a fito a yi sallah azhar sai ku sauƙaƙa ku rika sanya ya tsalla a zuwa fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi in kuka ji ana basi kwaftan zafin nan da zaka rasa inda zaka sa kanka min sayyi jahannam daga lumfashi ne ko daga tururi ne na jahannama jahannama ce ta yi tururi tururin da ne yake budowa saboda haka ake ji saboda haka ga fai hutan kun mai sannan ma na hudu ai sutu'ul harri wa fawatihi ta farfasa abun nan ba wa fa'atil qidru ila ghalat ina ka ce tukunya ta haifi ghalat fa'at to ta ta farfasa kenan tana tulurin nan to wannan tsananin zafin daga tulurin wuta ne in kun ji shi a daidai lokacin nan kada ku je ku yi sallah ku jinkirta sallan nan sai san lokacin ya gota an samu sanyi sanyi jahannam wannan yana daga cikin tururin jahannama Allah ya tsare ni an gama bangaren da ya shafi lumfashinta kuma an je da awaye zulmatuha fi zulmatiha wa sawadiha wa sharriha wannan kashin kuma zai magana akan duhun wuta wuta duhu ne sai sa duhu masifa ne duhu kam ba abun so bane ko ta ina in ka ji duhu magana ce ba ta da kyau ko cewa aka yi kai wani rayuwar nan ta ce ba a siya ta kimi kenan duhu ko akwai kyau akwai babu sai kai rayuwar nan ta ce ba haske alajali ya ka gani amma da ka zo ka ce wani na gari kaza rayuwar shi akwai haske ya ka gani al'amarin na akwai haske saboda haka mu nemi haske duhu masifa ce sai za ni ban san shi ko da rafi ban san duhu ban san ganin duhu in ka ga duhu dole ne ni zai zai zai rufe ido haka kawai ina zaune in zanna cikin duhu ni kan ban san duhu gaskiya ban san duhu duk inda na zanna na gaba haske haske kai wurin nan bai ba in ko ba kun da na je in tafiya da na ta an sallama kenan an koran da duhu kan ba na san duhu Allah ya kare ba na san ganin duhu ba da kyau zani ko wuri ne ko menene ni so nake in ga wuri mai kyau in ga abu mai kyau wanda zai sa in ji daɗi ni in daga kyau ina son kyau ni kan ba na son abu mara kyau na haka ne wannan duk musiba ta ce wannan dubu bai da kyau in kana kallon abu mai kyau wanda kake so yana burge ka to kokolwarka ba na kare kyau amma muni abinda ba ka so kana ganin shi kullum ko mai wayi ka zauna cikin wayi malam sai kokolwarka ta dole ne shi yasa aka samu kaza uwa dole a samu wawan yaro saboda kullum sai ya ta wayi ta dauke ta nafka bisa baya baya wayi zanan goyo wayi zanan tawayi kan gadan tawayi komai wayi to yaron nan zai tashi zama wani gauga ko wawa zai zama wawa tsabta tsabta abu ya zama mai kyau a aje mutum wuri mai kyau a sa shi wuri mai kyau ya rika tashi yana wurga idon nan tun yana yaro yana ganin abu mai kyau yana ganin wuri mai kyau yake burge shi yana buɗa masa kwakwalwa saboda haka in dai aka ce ma abu nur ne haske ya rika ganin haske mutum yana samun haske ka ga yanzu da za ka kai ka cikin duhu a tsare ka kai wata ɗaya a ciki ko kai wata uku radda ka fito ka ga haske ma sa wa daga nan ka makance kuma in aka ɗaure ka a cikin wurin aka durkusar da kai a durkushe ko kai ruku'u ka bayan da afiya take haɗa ka da hannun aure inda kai wata shida a cikin duhu ba ka ganin haske kwata-kwata kuma kana duk gabar da aka lamfasa ta a lokacin da aka bata shi in sai wata shida ne ka fito ba za ta miƙe ba ta lokacin kenan zai wahala gaske ta miƙe sau da haka babban abu ne yin waɗannan shi yasa ko abu ne za ka ga wani lokaci da can to wai me yasa ba ake kwalliya mata da suke zuwa su aje wasu aba daki masu ban sha'an an masa aure suna ta abinci da su ne suna amfana da su ne wannan kallon da suke masu saboda suna da kyau suna ganin suna jin daɗi yana sa masu nishaɗi su rika jin murna kai ma in ka zo ka kalla abin da baka sani ba tun kana da yadda shi kana kallo wata rana za ka kana taɓa wai wannan abu me ne sai ya burge ka wani abu a ce ba abin da ake ake da shi sai ba abin da ake da shi aje shi kawai ake dan harika kallo wannan kallon da ake mai yana burge mutum yana sa shi nishadi yana sa kwallo shi rika budewa shi yasa akwai kuku ka taba ganin TV a ciki daga ciki aka saka ka ciki ba abin da zaka gani in ma suka gane ka san wasu ma sai an cire ka daga wanda ka sani dan kakkari ka ganin duk wani abu da zai sa ka ji dadi ba ka shi akwai kuku ba ka shi ba a zuwa to inda zaka gane haka in ka je gidan mahaukata akwai TV Allah sani in ka je inda mahaukata suke suna da TV kaga abin da yasa su ake asa su ji dadi wani shi bakin ciki ne yayi yayi bakin ciki saboda wani abu da ya damai wani abu da ya damai ko sai kwalwar ta burkuce to yanzu so ake a zo da shi a zauna sai a rika ba shi abin da zai rika ba shi dariya ko abin da zai ba shi sha'awa ko abin da zai wani abu wani yana kallon wannan yana jin daɗi yana kallo yana murna yana kallo yana murna sai ga dawo normal ka lura sosai ka je gidan mahaukata ka taɓa zuwa gidan mahaukata daga nan ba ƙara zuwa ba wani da je wani abun gida ka tsada kawai sai sai muje gida yana aiki dai mai cikin gari aka ce mai da yana wurin aiki ina ne wurin aiki shi aka ce yana gida ba kada ya rubi shi rubi shi gida ba kada ya je sai ya ce shigo a muka shigo gida ba kada wurin ta zagaya wa ce ka ga da ya ce Allah da iko ya ka ga ni ka ga wadanda yanzu ga wasu can wadanda sun dan fara samun sauki har su ne maduna kitso mata ne suna sai madunan su kitso suna ta kitso wadannan kuma muka yi ta zagayawa ta amma sai muka zaga wani wuri da suke kallon TV muka tara an sa masa dan jira kawai sa ta kallon TV yana ta kallon TV a ga wani lokaci yana ta gefe yana ta kallon yadda ake ana ta faɗa kuma su ba su ba su iya ba ba dan bai kamata sa masa ma wannan ba sai suka sa masa gurbin nan na Rambo inda yake kaje mutane Mauka tana zo na ta kallo har wannan maukaci ya ga Rambo nan na ta kashe mutane Rambo da duk inda aka yi Rambo ya je zubar da mutane ashe ya dauko dubi wakati nan da ya tashi wala ya dauko dutse ya zo ya ce kaga mutuwar banza ko kada ta kashe mutane sai ko ko za ka da kaje kai waje sai da babu da shi kuma mun ga mun ga magana kaje wala yi a jera ta gani wannan shi yana ta kashe mutane a cikin ce kaga ba kaga zalimi tun da na zauna ta murin nake gani na ta kashe mutane bari yi magani sai dutse ko a jikin TV to kaji ba a samu wannan ya kamata da a ce akwai tarbiyya islamiyya abun addini za a samu abubuwan addini wanda za su rika gani a sa musu karatun alkur'ani a sa musu kaza a ta sa musu irin waɗannan abubuwan suna jin karatun qur'ani suna natsuwa ta kalli fa yaro karamin wani lokaci zaka ga wani lokaci in ka lura da can bai saba ba ana sa mai qur'ani bai amma wata rana idan ko kuka yake malam haka zaka aje ka abun nan yanzu musamman a zo aje waya kusa da shi tana karatun qur'ani nan sai ka ga ya natsu kawai da ta daga tsawa wuce yana waje waje yana jin littafin Allah yana natsuwa natsuwa ne ambaton Allah ke sawa ala bi zikrillah tatma'innul qulub sunna maukata ne ana so su natsu da za a dinga sa qur'ani wurin nan ana sa malaman addini suna maganganu suna bayyana masa wannan wallahi da yawa wasu za su amma matsala ko yo ya ne ta kaumana ba sani ba ba san abin da din ba yana busa ba sai maka ji ne kiri kurwa sai wani kurwa ne kai waka ne ji ka tashi ka tsaro wani kan so da haka waɗannan su ne abinda za ka kalla a ta kallon wannan tarbiyya a ta kallo ana duba ana duba ana duba sai kaga Allah ya sa ana ta samun mafita a gashi nan so da haka duhu masifa ne an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa atarawnaha hamra kanarikum hadhihi manzo Allah tambaya yace shin kuna ganin wuta jace kamar irin wannan wutar ta ku ta duniya kuna ganin jace irin yadda take yace lahiya ashaddu sawadan min alqari ita wannan wuta ta fi tsananin bala'in baki fiye da kwalta kwalta alqari alqaru aka ce azabtu shine wannan kwaltan nan da ake hanya da ita wannan abu nan mazifan baki ay akhrajahu malik wa ghayruhu wa huwa mawquf an abi hurairah radiyallahu anhu walakin fi hukm al marfu bi yadd da'i annahu fil ghaibiyat domin wannan cikin al'amuran da gaibi ne bai yiwa sahabin manzon Allah ya faɗi wata magana da ka wadda ta shafi gaibi ba tare da ya ji ta daga wajen manzon Allah ba ولا يقال من قبل الرأي بضعف ديش دغ رأي با وانظر كلام شيخنا كدوب مغنى مالم من رحمه الله تعالى في صحيح الترجيح والترهيب ما الباني رحمه الله نعم دي الباني كنا ai da kaja to so da ka diba maganan wannan maganan bai yi wa Abu Huraira ya fade ta ya jingina makan shi ba sai wurin manzon Allah ya ji ta domin magana ce na gaibi ba wanda zai yi wajen maganan gaibi ya faɗi wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ga ya wasa ake haka ba wanda zai magana kan gaibi sai manzon Allah haka sabban sa ba yiwa sai magana kan wannan ya fito ko sai mu wuce qarida zurfin wuta Allah ka tsare mu zurfin ta zurfi ne bi ma'anar kalima an Khalid bin Umayr an samu hadisi daga Khalid bin Umayr qala wato khataba Utba bin Ghazwan radiyallahu anhu Utba bin Ghazwan yayi khutuba wata rana yayi khutba yayi khutba fa qala sai yace innahu qad dhukira lana yace an gaya mana ku duba kan khutba abin nan kan minbar yake khutba yace an gaya mana wato manzon Allah ya ba su labari kenan a gaya ma waɗanda suke tare da shi yace annal hajara yulqa min shafati jahannam wato dutse za a daukai a wurga shi daga gaban wuta bakin wuta shafati nan kofin bakin kofin tsaranin ta fa yahwi fiha 70 aman yudriku laha qahr zai la yudriku laha qahr zai tafi shekara 70 bai kai kasar ta ba yana ta gudu wa wallahi Allah ka tsare ni wannan hadisin yana da gayatu ahammiya da tsoro kamar na jiya kun ji dai yadda zurfin yake yace za a dauki dutse a wurga shi daga bakin gabar jahannama daga bakin ta a wurga shi shekara 70 bai kai ciki ba bai kai karshe ba sannan manzo Allah ya ce wa wallahi ina rantsuwa da Allah latumla anna ko wutan nan sai an cika ta yace wallahi wutan nan duk da wannan zurfin nan sai jama'a sun cika ta afa hajjatum kuna mamaki ne kuna mamaki haka abin yake Allah ka tsare mu wa anil hasan radiyallahu anhu an samu hadisi da wa anil hasan qala qala utbah bin ghazwan utbah bin ghazwan yace ai ala mambarina hada akan wannan mimbarin namu ya hauye magana dan ku tuna qala ya'ni mambarul basra yana nufin akan mimbarin basra inda akan basra ya basra yake bayan ya bar madina lokacin suna yana ya mata shi an annabi sallallahu alaihi wasallam utbah bin ghazwan ya bada labari yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace inna sakharata al'azima wato dutse kato dingime min dutse la tulqa min shafir jahannam za a dauke a wurga shi daga bakin kofar wuta ta jahannam fatawi fiha 70 aman dutsen nan ya dinga gangarawa ya dinga wulwulawa yana mirginawa shekara 70 wa ma tufdi ila fari qarariha ba zai kai karshen inda take karshen kasan ba zai kai ba kai ka so daga nan zai koma ya jama tanya ta tafiya ya ta tafiya har sai shekara 70 amma bai kai tan kasan wurin ba qala wa kana umar yaqul umar dan khattab ya kasance yana cewa ku jama wannan maganar layi dan tana da gaisu ahammiya Umar ɗan Khattab yake cewa aksiru zikran na fa inna harraha shadidun wa inna qa'raha ba'idun wa inna maqami'aha hadidun kuji wannan kalma hadda wani saja'u mai ban tsoro annabi sallallahu umar ɗan Khattab yake cewa aksiru zikran na ku yawaita ambaton wuta masu cewa mu ba ambatanta ba daidai bane dole ambace ta ai ba son ta ake ba abinda ake so a yi ta ambatanta da abin da ke sa a shige ta dan mu kaurace mata dan mu ji ba ba son mu ji ba ba kaunarta mu ji ba ba za mu yi duk abin da za mu yi mu iya kokarin mu tare kanmu daga shiga wutar nan na aiki ne na addu'a ne na jimmami ne ne har da zugum zugum kai shuru kana tunani yanzu ka shiga wutan nan ya za a yi baka ce komai ba amma masifar damuwar ka ta dame ka har da wannan duk mu haɗa mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga shiga wuta duba nan amirul mu'minin ya Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda an masa bishara da aljanna ba sosai ba bayan an gaya masa cikin goma an ware shi kadai duk darajojin da ake so a samu wanda suka fi daraja yana ciki yana cikin goman nan da aka yi masa bishara da aljanna yana daga cikin khalifofi guda hudu wanda aka faɗi darajar su manzon Allah ya jinjina shi da Abubakar da Umar annabi ya dinga ware sai yana faɗin girman su sannan bayan haka nan gashi ga Badar ga Uhud ga Bai'a a bai'a ma shi su ne jigajigai ma su ne gaba-gaba dai shi ya rike ma itace da take manzo Allah inuwa a wurin a bai'a a bai'a da aka yi wannan makaranta da ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka je wannan bai'a din nan baya tsammani baya sa insha Allah da ba za ta ba su ba ga wanda suka yi badar an ce su yi abin da suka ga dawa an yafe musu ga wanda suka je uhudu wanda suka je wanda suka yi shahada aka ce an yafe musu bayan nan ma za a ba su mutum saba'in daga gidansu su ce su suna wuri sannan kuma ya zo ƙarshe ya samu shahada banda waɗannan darajojin aka zo aka ce ɗaya shahidi ne kuma ya zo ya shahada a da zai mutu wani kowannen kaɗai ka samu a ce ma kahiri ya kashe ka ba wani dalili sai dan addini shi kaɗai darajar nan zai ba zaman ka shahidi balle waɗancan darajojin da suka karu amma shi ke cewa ku yawaita ambaton wuta kuma ku kalli matsayinsa ba da aka ba shi cikin manaƙin nashi har sai da saboda aiki da karɓar shi da Allah tabaraka wa ta'ala yi idan shaytan ya ganshi ba yadda su hada hanya ala sani idan Umar ya biyo wata hanya ta Madina shaytan ya biyo wata hanya shaytan na ganin shi kurkura da gudu ya duka da gudu ya ce ga Umar nan ya falla da gudu wanda ke gudun kai su hada hanya shi ne zai zo ya taba shi yana kwance shi da ke tsoron shi ya taba shi ya farko da shi khairu mumkin abadan amma wurin Allah ba sa ɗaukar kansu kowa ƙoƙarin da suke yi dai a bari an je ta Allah ya sa wakila kai wannan sa ka masa bulala ko ku nemo bulala ku zane ta so da ka sai sai sai sai kaga ka duba wata rana fa yana tafiya yana tafiya yana tafiya da kuma karanta nan yana tafiya yana tafiya sai ya waiwaya ba san zai waiwaya ba na bayan ko suka faɗi saboda kwanjini na bayan shi suka zube kasa sai duya fashe da kuka yace na ta kuka yace ya Allah ina roƙonka ya Allah ka sa yadda mutane ke ganin mu a nan duniyar nan a wurin ka mun fi haka kada ka zo nan ka daga mu ana ganin mu wani abu sai mun je lahira ka wulakanta mu mu shiga wuta fauna sau haka ko mutane na yaban ka suna ce ma wani abu kakka dauki wannan rudin ka roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai da kuke gani na na haka wurin Allah to haka yayi idan suka fadin nan ya juya yayi kuka yayi kuka ya roki Allah ya ce ya Allah Allah ka sa yadda muke a wurin ka yafi yadda mutane suka dauke mu anan kada mu je san mulakanta to shine ke cewa mu yawaita ambaton wuta mu yawaita tunota yace fa inna harra shadid domin zafin wuta mai tsanani ne wuta tana da zafi wa inna qa'raha ba'id yace zurfin wuta yana da nisa idan mutum ya shiga wuta ko cewa akai an kyale shi ya fito ba zai fitowa da kanshi ba dole sai dai a samu mutum a fito da shi in ba ka ba zurfin da ya fi karfin mutum ya fito da kanshi ko an kyale shi Allah ka tsare wa inna mafana'aha sannan gudundumo guduma menene dafin guduma gudumomi ko gudumomin da ke cikin wuta na karfe ne da karfe ne bakin karfe ne saboda aka duka ake yi bin ma'anar kalima da waɗannan gudumomi al-maqara hiya siyatun tu'malu min hadidin wasu suka ce maqana maqa maqana yace wasu irin bulaloli ne da ake yi daga karfe amma ake dukan mutane da su warusuha muwajja kansu lankwasashe guduma dai guduma ai kanta ba mai kake bane ba sai ta ke kamar sanda ba sai an yi ta an yi ke ta kaza sai ta kasa lankwasa sai ka dike in kana na ka zo ka kallo ka ji kai mana ba ka zo ba a ce ka zo ka ga guduma kuma ka gama su kai kan karshe a zai baka gaji sun make wurin nan bayan sun tafi sun buge shi don mai guduma ma ya gaji idi ya kwashi kuɗi ya kwashi kaya ya tafi hadda ta a ina nan ma an jiba sai idan ka ka kwashi kayan ka yanzu zai tsaye da mai baki yanzu zai ce ai ma da ta yamma ma wani yaran da ce ka ka gama kwashi kayan wai guduma ya kwashi kayan shi ya tsaye ko a wasan kwaikwayo aka ce ba an yi fi sunan shi mai guduma in ka ga yadda yake maka mutane in aka nuno mai guduman nan za ka gane lalle abun nan mummuna ne mai kyau bai da kyau to balle lahira a sa mala'ika da guduman da in ƴan adam sun taru gaba ɗaya ba za iya daga ta sannan shi kuma ya rika ɗaukar ta yana naka ma mutane kamar yanzu kai ne ran nan da na bada misalin nan ka samu tsirkekiyar guduman nan ka tsirka ma kiyashi ina za ka nemo ta a ƙasa to to to ka gani to ka gani to auna Allah ka tsare ni to shine na Umar radiyallahu anhu yake ga mana cewa mu rike wannan karatun shi yasa nace ku ja mai layi dan in ka rike kai ko wani bai ba kai ba ka san me ke cikin ranka ba kullum kana tuno da wannan za ka iya tashi da daddare kai sallah dan ka tuno da wannan za ka iya tuna wannan in kai in ka shiga wani wuri za ka yi ba daidai ba ko kai kadai ne ka tuno da bala'in da za a yi abun nan din nan ku bibi amana kalli wani abu da za ce za a wurga ta cikin wannan rami a ce ka dauko ina za ka dauko ta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ سمع وجبه wato wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ji wani sauti mai karfi in an ce wajaba shine abu da ya fada wani wuri ba sauti na ihu ko na abu ba a'a wajaba shine abu kamar in na kwatanta muku wannan da an kwatanta ma Bahaushe ya gane in ka ce sai na ji wani sauti gwam ya kai abu ya fada wani ko to haka ne shine wajabatan sai ana tafiya sai aka ji wani sauti gwam abin nan ya fada cikin wani wuri ya fada da ƙarfi kaga inda ya fada ma kasa ne inda ta kai durum ko ruwa ya yi cikin sautin da ba kila bai tabo kasa ba amma ya shiga cikin wurin amma in ka ji gwam sai da ya tafi ya kai inda ya kai kasan ya haɗu da wurin ƙarshe sannan yi wannan ƙarar haka ne ko kaga yanzu kamar duk waɗannan a hausa muna da su in ka ji sai na ji tsumbul to amma in an kai ƙarshe nutsewa to aka yi baka zan waye tsumbul din ba ya shi ya yi tsumbul to ya shige ciki kenan to wannan aka ce sai aka ji wannan ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam tadaruna ma hada kun san ko menene wannan karan qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzon su suka sani qala hada hajarun yace to wannan karan da kuka ji karan wani dutse ne rumiya finnari wanda rumiya bihi finnari wanda aka dauka aka wurga shi wuta منذ سبعين خريفا يوشي كلا سبعين كنا tabakala saba'in fa huwa yahwi fi an-nar al-ana yana ta gangarawa ne cikin wuta hatta taha ila qariya har sai da kai karshen yanzu shi zaka ji karan yau ne kai kasa shekara 70 yana ta wulwulawa Allah ka tsare wa anhu sallallahu alaihi wa sallam ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala qala rasulullah shi ne mai hadisin Abu Hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallazi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wadda ran muhammad yake hannunsa sallallahu alaihi wa sallam yace inna qadra ma baina shafirin nari wa qariha yace abin da yake tsakanin bakin gabar wuta da can ƙasa zurfinta ai la sahratun zinatuha sab'u khalifatin ya ce dutse ne kamar a ɗauki dutse ne wanda nauyinsa ya kai nauyin kilon raƙuma bakwai kun gane manya-manyan raƙuma guda bakwai ɗirka-ɗirka a yanka su a sa su a ma'auniya kake ganin nauyin su zai gawa malar zane kaɗan ne raƙumi bakwai aka ce khalifatun ma su ne waɗanda suke hadda ciki sune nan ga cikin aka mufraduha khalifatun al'amilu minan nur mai ciki a ce ma raquma raquma ne guda bakwai masu ciki aka yanka su da cikin nan nasu nauyin naman su shine daidai nauyin wancan dutsen da ya fada cikin wuta jahannama kuma dukkan su da naman su da kitsan su kawai fedewa aka ba komai da aka taba naman su gaba daya da kitsan su gaba daya wa auladuhunna da ƴaƴansu gaba ɗaya na cikin a hada kamar a ce dirkekiyar raƙuma tunda raƙuma ai ko mace ce take da ciki ba ƙara girma take ba ta ƙara girma ta ƙara nauyi in an jire ta dutse sun sa ta a kilo su auna girmanta in suka ga nauyinta na raguwa akwai matsala ko baka sani ba ka sani ila idan mace tana da juna biyu sai ta fara zuwa awon suna zuwa tashin farko skeli za ta rika hawa kafin sun kasa ta skeli suna ɗaukar lambar nauyinta sai su sa ta a skeli kai dabace inda kai dabace da kake yi amma da ake yi ake sa ta auna nauyin ta to in ko ta haihu kuma in ta je kuma sai su tafi aje ta ita kadai su auna sai su ce ta rike yaron kuma sai su auna sai su rika tantance nauyin ta da nauyin yaron suna gani in suka ga nauyin shi shi ma bai kai inda ya tantance ba su akwai matsala to akwai nauyin da ya kamata mai ciki ta yi a lokacin da take da cikin nan in suka ga bai kai ba za su je su ba a gaya ma likita sai su sun rubuta wasu magunguna da za ta rika ta akwai illa ke da wani nau'in abinci da ya kamata ta rika ci da wasu abu da ya kamata ta bari da wasu abubuwa duk likita zai gaggaya mata ta dalilin daga nauyin da ake gano akwai matsala to nan yanzu shine a ba mu misali da yadda za mu gane raƙuma masu ciki da kitsan nan nasu an yanka su misali da kitsan su da naman da ƴaƴan aka ɗebe su su bakwai dirka dirka na aka zuba su a ma'auni to a haka ne suka yi daidai da wancan dutsen da aka wurga a wuta nauyin shi har ko dutsen nan babba ne kuma nauyin shi ba to duk nan ana nuna mana cewa ai abu yanzu in yanzu leda in ka ce ta faɗa rami tana ma tafiya ba zai ta haka ba kawai ta ji yawon ta kai to in abu ne mai nauyi in ka wurga shi a rami ba yanzu nan zaka ja isa ba to nan ana nuna mana didda nauyin nan nasa wanda nauyin sa ya kai raƙuma bakwai masu ciki da ƴaƴansu da komi a dauka a daukai a wurga shi cikin wurin nan da wannan nauyin nasa da gudun da zai yi saboda yana da nauyi da kuma gudun da abu yake in ƙasa yake yi fiye da in sama yake yi duk da haka sai da ya shekara 70 kafin ya kai ƙasa ƙasan guda to yanzu malam sani ko cewa akai abin nan sai da yi awa 24 kafin ya isa wurin ya kace gani balle a ce maka kwana 360 so 70 to a dauka shekara ɗaya ma ko shekara ɗaya aka ce dutsen nan sai da ya shekara ɗaya yana wulwulawa sannan ya isa zurfin nan ya kai zurfi kwana 360 yana tafiya sannan ya isa wurin wurin nan ya kai zurfi balle a ce maka 360 su saba'in muna wannan ne don saboda ko na nesa ya gane ɗari uku da sittin kwana nawa ke nan malam yau gabu da kwamfuta a yau kwamfuta ta eh ban ji ba ka ji kuri ko ka ji woman kwamfuta ko ka ga ga kakuleta ga kuma woman ta yi daidai malam sani kwana nawa kace dubu ashirin da biyar da ɗari biyu to kaji kaga kuma computer ko wala zan na ce kai mai lissafi da lissafo ma kaga yanzu da aka faɗi ya ji ana lissafi da yana baya ya matso ya matso yanzu da aka faɗi wannan kawai ya ce dubu dubu ashirin da na kai bari yanzu rubuta ka da mu mance wata ran ka zo baka nan kai ba kullu kake zuwa ba kawai bai ashirin da biyu da na da biyar ehe to ashirin da biyar da ɗari biyu to ka gani yanzu amma mun samu ga calculator ta yi ga kuma mun computer ya faɗi mana kawo malam sani kwana dubu ashirin da biyar da ɗari biyu yayi yana tafiya sannan ya kai ya kai cikin wani rayuwa wani a ba malam ai wanda ya ma daɗe kenan mun ka sani ko mu kai saba'in sun ko za mu kai ba ba sai an gani ba su ko kana ganin an ce su tuna ne ausa baruni qalla man yujawizuha 60 ne ko 70 yan masu tsallakawa kaɗan ne to shekarun ka gaskiya yau kam abu ya fito kwana dubu ashirin da biyar da ɗari biyu yayi yana tafiya sannan ya isa wurin dan wani ya fi ganewa in ya ji wannan kwanakin a haka to yau a ɗauka a ce maka ko kwana na bayan na aka ce kawai ɗari biyu kwana ɗari biyu aka ce yayi yana tafiya kawai ba dubu ashirin da biyar ɗin a ce ma kwana ɗari biyu dutsen nan ya yana wulwulawa kafin ya kai wani to yanzu mutum aka saka shi za a iya fito wannan irin zurfi Allah ka tsare mu to da haka kullum mu ta'adda mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsare mu daga shiga wuta wannan shine abun nan din da ke nan shine nan qaruha to da haka abun nan ne na saboda haka shine nan intaha wa an رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce wallazi nafsu Muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa inna qadra ma baina shafirin nari wa qariha ana koma baya ko ai gaskiya ana koma baya tahwi fiha baina shafirin nari wa qariha 70 qariba wannan da rakuman da za a sa ko dutsen nan mai wannan nauyin yana ta gangarawa yana ta gangarawa a wutar jahannama shekara 70 Allah ka tsare mu maqarid min nar maqarid min nar ina ce maqarid ina irin kata almakashin nan da ake yankan fulawa to asali shine maqarid almakasa almakashi katin almakashi na wuta waɗannan ƙatan manya-manya ya za ki ya jabin sai ke almakasa ba almakurta ba to almakasai almakashi da yawa saboda larabci ne ai almakari almaksu larabci ne in ka ji abu ya zo faɗi za a faɗi da hausa an ce al asalin shi larabci ne ko abinda ne asalin sa larabci ne saboda haka al-maqsu shine al-makashi maqari to irin wannan kafta kaftar sune maqari an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ra'aytu laylata usriya bi rijalan raddaran da ran da aka yi tafiyar dare da ni din nan naga wasu mazaje tuqradu shifahahum ana yankan bakinsu bi maqaridin min nar daga wasu manyan almakashi na wuta ana ta zabtare masa lekan baki kowane a zo da shi sai aka almakashin nan aka zabtare mai gefen baki fa qultu man haula ya jibril sai na tambaya na ce wai waɗannan su wane ne ya jibril su wane ne waɗannan waɗanda ake yanke masu labba da almakashi فقال الخطباء من امتك akace masu khutuba ne daga cikin al'ummanka wanda suke tsayawa gaban mutane su ce masu kaza da kyau kaza babu kyau su kuma su je su bada ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum suna umartar mutane da abu mai kyau su ko su yi su manta da kansu wa hum yatluna kitaballah yatluna kitab bayan kuma suna karanta qur'ani suna gani suna ganin gaskiya su ki fadin ta ko su danne ta in ma mutum ya zama shaytanun ai akhrab ko ya zama shaytanun nata ko ya zama shaytan yana ganin gaskiyan ya danne ta ko kuma ya zama shaytanun nata yana ganin gaskiya amma ya juyar da ita ta zo ta lalata abubuwa shi yasa malam wannan corona da ta mana illa da yawa akwai littattafai da muka ajiye muna ta tunani yanzu dai gashi nan wajen shekara ɗaya ta komai ya dagwalgwale karatun yara karatun kowa karatun abu ya dagwalgwale ya lalace saboda duka waɗannan matsalolin da fitintun nan shi yasa ko dan wannan ma ta tace mu ta da Allah ba mu mafita da wannan masifa saboda duk Allah la taman mun ajal littafi muna so mu karanta ma za fasiral alam bin hisabil muslimin wace irin asara duniya ta yi tun daga rushewar daular gwamnatin musulunci wace irin asara ce duniya ta yi don mu ga menene abin da muka rasa ta dalilin wannan masifa duniya ta yi asara tun daga lokacin da ta rasa manzon Allah sai za a ce ma babu wani bakin ciki babu wata asara da za ka ƙara yi banda wadda kai ta farko sai dai ka yi wata mai kudin mai damuwa kawai tun da dai mutum ya zo ya rasa manzon Allah tunda duniya ta rasa manzon Allah ta gama rasa komi sannan aka fito kuma ga sahabbansa wanda suka tsara haskaka duniyar nan bayan suka tafi suka yi ta zagayawa duniya aka zo su ma aka waye gari suka kare mabiyansu suka kare mabiyansu suka kare shikenan daga nan duniya ta shiga masifa to daga nan aka zo ga bayin Allah amma wasu ma su tashi su magana a kashe wasu su tashi su kaza a kashe sai ta fafatawa har zuwa yau to da ka babban abu ne abinda duniya ta rasa za ku ga shi malamin zai ka aure sai ku kalla yanzu kai duniya ko a ce Umar kawai ta rasa in ma an cire manzon Allah an cire sai a ce kawai rasa Umar ya isa duniya masifa ga tsarin da ga irin tsarin da ku duba ba yanzu na kwanaki da muke magana Amr bin Al-As ɗansa ya je ya doki ya abu nan aka zo aka ce a dokai a rama sannan kuma aka ce a hada hadda baban ma a doka yace ai shi baban bai doke ni bai ce a ai dan shi ai amfani da daman baban shi ne ya doke ka shi ma a dokai da bulala shi ne dukan ne yace a ba zai iya ba zai iya duka aure da la'a ba zai iya ba sannan bai masa komai ba wani ya kai kara yace an mai aski an mulakanta shi an mai aike shi ma ka je ka kama shi ka tafi da shi in a cikin mutane ma a cikin mutane in bayan gari ne kai ma ka je baka kanka ka haske mai kai mai ƙwaryen molo adalci auna to wannan haka za a yi a rika yanke masu suna karanta littafi ba sa yi shi faɗi wa mutane a same su cikin banna afala ya kilo su ba su da hankali ne da ya kamata kada su wannan fi salasiliha wa ghairi zalika sarƙoƙi chains na wuta sarƙoƙin wuta da yadda za a nada wasu da shi Allah ka saba mu ciki an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud fi qawlihi ta'ala wa quduha an-nas wal hijara da aka faɗi haka aka ce makamashin wannan wuta su ne fa mutane da duwatsu qala hiya hijaratu min kibrit yace wasu duwatsu ne irin duwatsun nan da ake ce ma farawuda wasan su ko kibrit kamar ashana suke ashana yadda ka san ashana ita ce kibrit asali to duwatsu ne da aka yi su min kibrit kamar ashana kaga dai ashana in ka kasta me zai yi wannan dan bakin kan ya ka gani balle shi ka ka kasta da kasan ka gani ko kasan zai kama to amma wannan dan bakin da aka sa shi ne asalin kibrit to a wuta duwatsu ce akwai kamar yadda ashana take cin wuta suke yi su ne makamashin sannan kuma da mutane khalaqaha Allah yawma khalaqa samawati fil ardi samai fi samai dunya Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta waɗannan abun tun lokacin da yayi sama ta duniya aka yi su aka yi su aka sa su a cikin sama ta duniya ya'idu halil kafirin Allah yana ya'iduha Allah na kunna su ana tanajin su ana kyasta su suna kunnuwa an tanaje su ne saboda kafirai Allah ka tsare fi zikri hayatiha wa aqaribiha sannan kuma maz ambaton macizai sune hayat macizan da ke wuta da kunamu da ke wuta ba su da iyaka akwai macizai akwai kunamu na zan ko yanzu maciji a ce yau mutum yana cikin ɗaki ko namiji ne malam sai ka kwanta isawi ka ta da kai da gulo ka jawo rigar sanyin ka kari sai ka je za ka ɗauko wayar ka sai ka ji ɗan sanyi sanyi malam da ka ɗaga gulo sai ka ga wani ƙaton kumurci ne ya yi haka ya ka gani ya tsoro sai ka zance to ka zo kawai malam za ka balla koba kai waje ka rasa ashe ka cire makullin daga koba ka rasa inda ka je ja dai kuma shi ga kaga zai sauko malam bani daki ne kaga dai daki da girma amma ka je kawai ka sa kai ga wajen bulon nan ka je sanyi sanyi kawai ya gaso yanzu ka je kai wuf da koba ka je aje ka kulli ina makulli ka rasa inda ka je ja dakin Naka da ka fara neman makulli shi ma yana yana ji don yana ganin abun bugu kake nema. Kana motsi yana ne, kana motsi kan yana motsi saboda kana neman makulli. Hmm? Ka ga daki ne nan, a daki za ka iya yin abu uku in ka ga mace. Za ka iya yin abu uku. Na farko za ka iya haɗa shi da mai shi. Ka ce ya Allah wayyo Allah ka bani maka ka bani mafita nan dai kenan ko idan baka yi wannan ba za ka iya daukan wani abu ka yana nufa ka kai ma kana kai mai bugu in ka ga dama ko wanda zai ce zai haka haka ne idan ka samu dama kana iya yin wuf kai waje da gudu nawa kenan uku ko idan ta karshe ta yi shine ka tsaya ya sare ka ko ka mutu ko ka rayu akai ka asibiti ka rayu wata kila nawa kenan to idan a kabari ne wanda za a yi cikin hudun nan ya to idan a kabari ne kiraman guda ɗaya cikin waɗanda za a yi na farkon da ka fara yi a nan shine ka kira Allah ko a can ba za ka kira shi ba dan dama shi ka bata mawa balle ka kira shi kawo agani dama shi kai ma ba daidai ba sai ka turo mafi ne eh to ita ce mafita wadda a nan duniya da abin nan ne kace ya Allah ya Allah to a can ba za a ma baka dama ba ka kira shi domin shi har in ya baka dama ma ka kira shi to zai ma wani abu in ba zai ma ba ba zai ma bari ka kira shi ba kwata kwata to shi aka baka ma washe turo mace ne to daga nan sai wani ya rage ka bugai a wurin ka gudu ka bari ya tare ka ka ce zaka rayu abadan ba ko daya to shi yasa mutum yayi Allah ina ga mana maganar nan wallahi duk jama'a bi saraha ku rika auna maganar da irin wannan tuna ka auna yau in a daki ne kaga katon kumurtin nan waɗannan abin da na faɗi cikin su zaka zabi dai wata kila ko kuma ma ka ƙara da wata kila kuwar da kai kana ya Allah Allah agaji har na waje su jima su ma su ce kai mun ji man dauna ihu a daki a kawo mai agaji to a kabari wake jinka in an shiga kabari wanda aka fara hana su ji wanda ke cikin kabari su ne mutane da aljannu duk abin da za a yi ma ba ka ji balle su kawo agaji kuma ma a nan ne ake kai agaji a lahira ana kai agaji akwai wanda ya sai kai agaji wurin mala'iku aka turo ma'aikata daga Allah ya fito an Abdullah bin al-Harith ay min juz'i az-zabti ay min juz'i الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن جبع النكو الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يأتي إن في النار حيات lalle a cikin wuta akwai wasu macizai ka amsali a anaqil bukti girman su kaman girman wuyan raƙuma shirka shirka ne girman su kaman girman wuyan raƙuma ne manya manya ne bi ma'anar kalma ay jimalun ay tuwalul a'naqi ne raƙuma ne su bukutin nan raƙuma ne masu dogayen wuya to macizan nan kaman haka suke taslaw ihdahunna salha yace al-lis'a nake so in ce taslaw ihdahunna al-lis'ata ɗaya daga cikin su za ta yi sara cikin macijiyar nan cikin macizan nan guda ɗaya zai sari mutum shine allaha za ta sari mutum fa ya jidu harraha saba'ina kharifa mutum ya ji zafin ciyan nan shekara saba'in yana jaradani shekara saba'in kwana dubu ashirin da biyar da ɗari biyu nan da aka faɗi haka zai yana jaradani da za ta sare sosai ba ta ƙara ba wannan raɗaɗin na zafin ciyar taron da ta mai zai ji raɗaɗin nan shekara saba'in bai daina jin zafi ba wa inna fi nari afari wannan macizai kenan sannan cikin wuta kuma akwai wasu kunamu ka amsalin bughali almukafa kwatankwacinsu wato kaman alfadari waɗanda aka ɗaure aka ajiye su gashi ta fara yi magana kan su al-bughal al-muqaffa qala fi majma' bihar al-anwar al-humur al-muqaffa man uqfat al-himar aw awqafat ay shuddidat alayhi al-ikaf wal-ikaf al-barzaga ko al-barza'a wa huwa ma yudaw ala al-himar aw al-bughal li yurkab kun san akwai bambanci tsakanin abinda ake tsora ma doki da abinda ake tsora ma jaki ko shi na doki ya sunan shi wannan abin hawa sirdi ko to na jaki ba a kuma re ko to shine muke so a ce to wanne likafa shike da wannan abin da ake samu ko yawa aka ce sirjinsa da da likafa ya haɗu kenan shi ko jaki a kuma da ake samu da dami cindu cindu dan na bayan nan yawa sai zo ke zo abin da yan gida ehe to nan sai aka ce kunaman da take cikin wuta wadda take kwatan kwatin sa kaman alfadari ne wanda aka dora mai wannan abun da girman sa da komi ya shirya an an sa mai waɗannan abun ya to kama ka za ka kunama na ki wata ce kuma ya fito har an sa mai abun hawa saboda haka ya koshi za ga kunama ta fito kaman girman alfadari kunama kamar girman alfadari za ta fito ita ma wannan aka ce hal sa'u ihda kunnal lat'a daya daga cikin su za ta ciji za ta harbi mutum fa yajidu humumataha 40 sana zai rika jin radadin harbin kunaman nan shekara 40 bambancin su da wancan shekara 30 wancan 70 na maciji ita kuma nan shekara 40 to kuma wani lokaci haduwa za su shi ya tsara ita ta harba shi ya tsara ita ta harba ita mene ta na wanda suka taba tsaran shi ko maciji ya taba tsaran shi ko kuna ta taba tsaran shi su hada gaba daya eh yaji
wannan hadisi in ya kalle shi zai ga wato bambanci da ke tsakanin da wancan ya zama sauƙi wannan ya zama arba eh gaskiya ne haka ne saboda tsara na mace ba yi da zafin harbin kunama eh jefin su yanayin yadda yake yake shiga da shi zai shiga mutum ya kasara mutum eh nan ne mutum ya ce ta Allah tsare mu ai wanda suka zauna kauye da sun sani wanda suka zauna kauye har mijin ya taba cizon su duwu mijin kunaman nan ya taba sar- harbin su amma fa sanda mutum zaka ga ya tunkar da kai ma ma jina na kwararowa ma daga hancin shi ma sai ai abun abun ba ta komi cewa yayi wanda za su gane wannan karatun shine wanda ya taba cizo wanda maciji ya taba tsaran kuma Allah ya sa ya rayu ko kunama mai kyau ta gaske ta kana mai sannan ya rayu in ana maganan kunama yana ganewa sosai sai aka ce to bambancin da yasa aka ce wancan saba'in wannan arba'in yana daga cikin hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala da bamu san iyakarta ba amma daga cikin abin da aka fahimta sai aka ce harbin kunama a sadda ta yi ya fi zafi a kan tsarar maciji idan ya yi amma dafin na maciji in ya shiga jiki to illa da masifar da zai ba haɗa shi da na kunawa to wannan shi yasa aka bambanta nan aka ce nata arba'in nashi saba'in wallahu ta'ala a'lam wallahi almasal a'la to da haka wannan dai ko ba komai ai wanda suke kauye sun sani in maciji bai taɓa tsaron mutum ba ya zama wanda ya sa wani fafari ne in maciji ya sa rai kafin ka ce kwabo ya koma baki kirin to kunaman ma ita ma in kai harbi mai kyau mutum yakan ji yadda take take mai take mai radadi na ita ta ofisa to kashe kai kaji to mhm ana magana kama ita eh wanda duk sun sare ka maciji ya sare ku nawa ta sare ka to to ga wani ma shi shi shi shi abun nan yaki zai tanka ni ya ce wai maciji wai wannan macijai ne ma suka sare dan fa dan barno kawai muna nan wurin lokacin kor corona mallan sai ya je shi kai kasa ba dan barno shi so sai ga dan barno ba riga ya fito wai ana neman namijin goro wuri na wajen sha biyu da rabi da dare dai sai ga namijin goro shi haba tabbatar da suka buga shi da shi da shi da Jamilu idan suka shiga cikin ababa ba cikin dare suka nemo namijin goro saboda shaitani eh wani ce to daga nan da ya sai dan barna ya ga shaitani ya ce ku fito ku fito ga a taru a taru kan shaitani yace ai shi wannan abin da ya san shanin ne yake zai ji kamar maciji ne ya tare saboda bai san macijin ba sai shani sai shani ya ya ya fike dan barno zaka ji kamar cin naka yace ji mutum amma an jima wani ba ya taba cizon shi a bayi ba sai daga baya aka zo kawai dabi zai kace shi aka tafi yace shi ya dai ji kamar cin naka ya cize ashe ko bai san maciji bane rika lura da bayin nan ko yau na an tura ma bidiyo macijin nan suka shiga cikin bayi su kwance cikin bayi sai mutum ya zo ya zauna sannan sai su leko kawai su abun nan su kuma maciji dama mun gaya mana nan wurin duk ko ba za a yadda ba a nan cikin littafin wahid abdulsalam bali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yake cewa mafi yawancin shedanun aljanu sun fi rikida daga maciji kunamu mage musamman mage baka ka daina wasa da mage baka in ka gaza da daddare ko dai kai ka tafi ka barka ko ko in kaga tana neman wani abu ne ka sallame ta dai ka baka wuri mage baka munta al musiba musamman rana ta fadi wannan annabi ne ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam da kare baki da kare baki to duka waɗannan musamman da daddare matsala ne so da yawa wanda ya zauna kauye ya san wannan matasa wanda kaga yazo ya farfarce wani lokaci kawai su ga bakin kare da daddare su ce bari su more haka ne ko to da haka macizai suna shiga cikin gidaje suna rikida a lokacin da aka yi yakin Uhud ana wajen yaki wani daga ciki Uhud ne ko Uhud ne yana cikin ana cikin yakin nan yaki Allah ba ya ce manzon Allah shi ango ne yayi aure ya ce manzon Allah zai dan koma gida ya duba matar shi annabi ya ce an ba shi izini sai ya tafi Allah ya taimake shi kuma ya tafi da da takobin shi yana zuwa waje tare da matar Salih kayo waje da ku ya daga baka ta ce a a tsaya tsaya tsaya tsaya je ka ga menene ya koro ni tukuna a daki yana zuwa dakin nan ya tarar da shimfide dan maciji akan gado ya daga kai shi kuma ya daga abun nan shi ya falle shi to sai dai suka mutuwa kasko a ƙasa hadisi aka za ka shari aka ce shedanu ne suka zo cikin gidan kuma ɗan uwan shi su ma da ya taɓa masa uwa suka taron dangi suka kashe suka kashe shi ya koma aka ja ka ba manzon Allah labari ya ce ayya na manta in gaya maku cewa mun yi bakin shi aljanu da yawa sun shigo cikin madina sun shigo cikin wannan abin na manta abin nan ba ku rika ambaton Allah ku rika kaza ku rika yin abin nan ba saboda haka bayi kan nan mutum ya rika ambaton Allah ya tabbatar yana ambaton Allah sai zai shiga bayi dama maganar da aka ce ko wannan da aka ce in ka shiga bayi wato maganganun ba bayi da zaka yi da su sai dai ka ki da aka ce in ka tashi shiga bayi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya aka fassara su kana neman tsari ne min al-khubuthi daga shaytanun aljanu mazajensu wal khaba'ith da mata ba su ta fassara da ta wuce wannan sai aka ce me yasa saboda suna kwanto a bayi kullabi a bayi ko su wata rikida ko su bata ka da najasa ko su sa ko su bata ma kai kanka ko su cutar da kai to da kuma cizan nan da suke shiga bayi kan nan mu yi kokari mu rike azza din da aka ce na shiga bayi sannan magungunan da aka bada kuma na zamani da aka ce a rika yi a rika sa Dettol ko a rika sanya gishiri ana watsawa cikin wurin ana flush ba sa son wannan to haka sai a rika sawa a kurum lokaci lokaci saboda wani sas awai ne yake yin kofa wani wuri ba san ta inda ya kofa ba su kuma su samu hanya su rika shigowa shiga wurin kazanta nan suke son su zauna shedanu wurin kazanta suke son su zauna nan suka fi zama wurin kazanta yasa da wurin da ake kare shara da bola tuntuni ake gaya mana cewa in magariba ta aika kiyaye wajen juji saboda saboda za su fito neman abinci za su fito neman kasusuwan za su fito neman abubuwa in ba Allah ya kare mutum ba su cutar da shi mun san ba wata halitta da take iya kaiwa kan wata halitta sai da izinin Allah amma mutum ya abin da aka tashi tsaya muna abu ya faru kuma masha Allah wa masha Allah fa'al shikenan ka tsaya amma bai na yawwa in magariba ta yi aka ce mata su kulle kofofinsu sannan kuma ƴan ƙananan yaran su da suke ƙanana su goya su a baya ko kuma su tsare su a cikin ɗaki kar su bar su dinga tattariya tangariya aka ce saboda hafsai ba yi shayi aka ce saboda in magariba ta yi sannan shedanu ke yaduwa suna fitowa su ma nema abin da za su ci su ci a tsare a kiyaye waɗannan abubuwa sauran kuma ya ta'adda amma yanzu abun nan ya yawaita a cikin bayi mutum ya shiga cikin bayi kaga ana nuno ga kamfalelan maciji nan a bayi kuma da kan inda maciji ne normal maciji duk inda ruwa yake da ita shi sai dole a saka ko to da can abinda muka fahimta shine toilet din nan kana in kai flushing ruwa na ragewa idan aka dade ba amfani da ita ta lalace in ka gabata tsare ruwan nan ta lalace kenan ta cire ka a kan ruwa in ba ruwan nan bai tsayawa aka ce saboda maciji bai iya biyowa bai son ruwa so bai biyowa cikin ruwa in ya biyo ya ruwa ba zai zai fito ba to yanzu wannan shi ruwan yake kekawa ya shigo kuma ya keka ya koma kamar wanda na gani da na ma ranar da na gani wani to yau ma na gani an turo gashi nan a bayi sai ya fito cikin wannan sirrin ya fito daga cikin abun ya fito kayanan ya fito ya fasa ya koma kuma ya ji motsi kuma ya koma ya fara ya shige cikin wurin ya jira wanda zai zo kuma ni na san wani matashi na san shi bi ma'anar kalma tailor dan Senegal ana ce masa ina jin ko Muhammad da sunan sunamanta amma na san shi da inda yake yana mu mutane din yana mu manyan mutane din ban san kiran sunan mutane amma tararren tela ne dan Senegal lokacin abata to sannan ne suka shigo nan wani marigayi Allah ya kansa to sai su shigo nan su ne mu mutane din kidin kin irin waɗannan doka kai abun nan ba wata rana mun rabu da shi ina jin ranar Juma'a sai na ji kawai ranar Asabar an ci yaro da aka zo ana magana sai aka ce ai da ya koma gida sai muka rabun da ya je kawai ya shiga toilet yana shiga toilet maciji ya fito daga toilet din ya tare shikenan ya mutu ha shi ma wannan din a wajen gwari ne yake wannan matashi gwari ne yake shi ma to ka ji wata masama ko da ka rika yin azkar wanda aka ce sannan magungunan da aka ce a rika sawa kuma mutum ya rika amfani da su lokaci zuwa lokaci sauran kuma mutum ya sallama ma Allah amma akwai hadari sosai to ina ne wa yazid ay ibn shajara qala inna li jahannama ko lajaba fi kulli jubbin ko lajaba lajaba ko fi kulli jubbin silahan ka sahil al-bahr wato ita wuta jahannama nan tana da wata irin ramu ramu rijiyoyi a cikin kowace rijiya fi kulli jubbin a cikin kowace rijiya silahan ko fa'ilan akwai wani kwari wani wani wani wani wani kwari ruwa bakin ruwa in an ce irin gaba irin katuwan nan inda ruwa ke taruwa kowane rijiya tana da wannan wannan wurin ka sahilil bahari kai ka ce gefen rafi kato ne kamar ruwa kuma wuta ce fihi hawamun wa hayatun kal bukhtati kai kal bukhati wa qarib kal biqali ad-dulmi yace a cikin kowane wannan rabin inda aka ware hawa akwai mai kwari masu cizo maciji da kunama su ne an jimta zai hada su a ce hawa wannan kwarin macizai ne abun nan kunamu ne da dai waɗanda ka sani ita kunama ai tana da jami kala kala akwai mazanta kunama namiji macen ce akwai wanda namijin ne kai ya baki ya kace mai duhu shi dama duhu yake bi ma shi yana jin dadin duhu da ya ga haske tsayawa yake ana kunna fitila yana labewa amma cikin duhu shi dama baki kirin yake so cikin duhu yake jin dadin tafiya yake jin dadin yawo kuma jini yake shaka in kana bacci tsat sai zo ta yawon shi abin nan kana motsawa yana sakan ma da za ka ɗauke lumfashi ko zai ji ko zai wuce amma kan ka ciki kana lumfashi to jini na motsa jini na motsa ko zai sakan ma na mijinta mijin waɗannan suna nan wahayatun da kunamu mufraduha shine wancan da aka kawo aka ce qalbu ta bukhati kaman bukhati mufrad bukht ne wa huwa al-iblu al-qurasiniya wato irin raƙuman nan na Khurasan irin dirka dirkan nan kamar ana magana raƙuma ce dokuna ce na Argentina dirka dirka waɗannan haka suke aka ce wa aqari sannan akwai wasu irin macizai kuna mu kalbal kamar alfadari ad-dulmi baka ke kire shine dul in an ce dul ai asu wanda suke baki wale kuna mun kaga na wuce na fa idza sa'ala ahlu an-nari at-takhfif idan yan wuta suka nemi a sauƙaƙa masu cewa masifa ta kai masifa maciji ya zaftare su kuna ma ta harbe su ga wahala ga kishiruwa ga duka ga bala'i ga kazanta sun ci wannan sun ci kazanta sun ci abinci in suka nemi a sauƙaƙa masu sai a ce ukhruju ila sahil ku fitar da su zuwa ga wancan bagiren a fitar da su bakin wannan kofar sauta fata'khudhuhum tilka al-hawam bi shafahihim sai waɗannan manyan kwarin nan da aka ce su dinga dabkan musu lebe suna tirga malam sani kaga wannan shine irin turancin nan bai ce turancin ba from fire to me kuke ta to pray for kai bai iya ba ba from ya kuma shi malam uga from fire to ina ne to frying pan shi kuma tufaya uzuman mazara ma ko kai gane yawan haba muna tare sai tura masu turanci kan ne kana ana mutun na kaskon tuya ana toyawa a cikin kasko ana toyawa a cikin kasko sai aka ga cikin kasko bai ba sai aka dauko aka wurga cikin wutar gaba daya ya ka gani abu ya karu ko ana soya da a kasko ana tsiyu yana tsiyu tsiyu tsiyu ana soya wannan za ka ce kai bari a yi sauri za ka ɗauko aka aka banka cikin karkashin wutar da take soya kasko bala'i bai karuwa to aka suke cewa malam zani daga kasko zuwa wutar an ɗauko daga kaskon tuya an wurga cikin wutar gaba daya to haka su suke in sun ji wahala sai su ce a dan ba su sauka a sauka ka musu sai a ce ba komi a kwazo su a kwazo su a kai su can wurin su shakada sai an kai su wurin an zube ashe macizai ne da kunamu suka taru a wurin dama sai su fara zabtaran mu mutane ne suna cire musu baki mutum ya shiga dai koma can wurin da gudu kai wuta wuta ce malam masifa Allah dai ka tsare mu daga wannan wuta a kama wajunubihim da gefe su ta tsara wa ma sha Allah min zalika da abinda Allah ya so dai su tsara ba iyakar nan ba ai fa tafshatuha fa yarjuna su ciccire masu wannan su ya gaba sai su koma fa yarjuna fa yubadiruna ila ma'zamin niran sai su koma su gaugawa zuwa shiga cikin wutar da tafi zafi don gara wancan gara wutan da wannan wa yusallatu alaihim aljarab sannan bayan haka nan kuma sun shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta suna shiga cikin wuta sai a zubo masu wasu kuraje kuma kazuwa sai a zubo masu wasu kuraje wanda za su ji zafin wutan sosai kai yau a ce ga wuta kuma sannan tana ci akan kurji ya ka gani bello wuta ce kuma sannan yau kan kurji suna komawa bayan sun gudu daga wurin waɗannan macizai ko kunamu masu sassabar su sai su ruga sai a cire ma sai a sa masa kuma wata kazuwa yana sun shiga wuta hatta inna ahadahum la yahukku ala yahukka jasadahu hatta yabdul awad idan wannan kazo ba irin ta duniya ba sai malam sani idan mutum ya fara ciyar jikinsa saboda kaikayinta ga wuta ta taba ta ga kaikai in mutum ya sa hannunsa to hannu gashi nan kamar a kaifar karfe in ya fara ya ga jikinsa har sai ya kai ga kashi sannan zai daya ba sauki ko ta ina in ya fara ya ga jikin nan saboda kaikayin kazuwa to sai ya tada kashi fa yuqalu ya fulan sai su ce sai a tambaya bayan ya cuya a ce ya wane hal yu'dika hadha wannan abun na damun ka kuwa yana cutar da kai fa yaqulu na'am yace eh ai ya cutu wanda kazuwa ta fito masa yana ta tuka har ya kai kashi fa yuqalu lahu zalika bima kunta tu'zil mu'minin wannan abun an yi ma ne saboda cutar da mu'minai da kai a duniya saboda wannan shi yasa kullum muke mana magana wallahi kun ga harshen nan mu kiyaye shi saboda harshen nan mutum zai sakai ya cutar da bayin Allah ya cutar da muminai abinda mutum bai sani ba bai san yanda aka yi ba mutum ya tsorar ya ta da labari ya ta magana kaga aje lahira mutum yayi wannan wannan bala'i kada ya shi saboda haka harshe shine babban makamin da muke amfani da shi in Allah ya taimake mu muka juya shi wurin alheri ya jawo mana alkhairin da zamu yi ta murna har abada in ko muka yi rashin sa'a mu juya harshen nan ya jawo mana sharrin da zamu shiga cikin azaba da bakin ciki na har abada Allah ka tsare mu mu kwana nan ko ai saura dan tsaya abu hadisi ɗaya ne rage eh na wannan a'a ai abin da nake nufi in ka lura da wani bin mas'ud radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala zidnahum azaban fawqa al'adab ba su sai sun baccan an ji an ƙara ba ana ƙara masu azaba wata saman wata qala zidu ay aqari ko an ƙara masu kunamun nan ne ai wa an yadiha kan nakhlisuwa yace an ƙara masa wasu irin kunamu ne a cikin wuta wanda wannan abun harbin nan nasu wannan abun da suke samu su gasa ma mutum su harbe shi kan nakhlis wal kaman dogayen dabino dabinon da suka fi tsawo to kamar haka ƙarin su yake su waɗannan kunamun idan suka daga ƙarin su kamar irin zankalelan dabinon nan ne kaga wannan ba za su iya lauzo mutum ba ma mallan sani ƙarin su kunamun waɗanda suke da wannan to karin kaman dogon dabino zan kale ne to haka tsawon wannan abun harbe Allah ka tsare mu tsaya ne tasiri bi hada Allah karin daga shiga wuta yanzu zamu yi magana gobe in kaddar Allah la yalbaqa shine fi sharabi ahli nar mi dan wuta ke sha menene abun shan dan wuta juice dan wuta ko juka juice dan wuta Allah ka tsare mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين